ya wanda ake wa alkunya da abin kasimi wanda kasimin shine sunan dan manzo babba alazirin da kisami alaihi wanda a cikin tsatsakin a kamun kafar da nake wajensa da magiyar da nake masa akwai yabo gare shi da yabo dil ulumin lati alayka min al inna ma magiya da ilman da Allah ya baka irin ilman da suka zo gare ka daga wajen Allah la katibin laha iblabat wato an yi shiftarta daga wajen Allah bila katibin ba da wani mai rubutu ba ba wani ne ya rubuta ba Allah ne ma shutar wannan ilimi manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi duk wani ilimi da za ta yi a ce mahalusi ya dauka yasa Allah yake faɗa a cikin sa wa allamaka ma lam takun ta'lam wannan ma musuliya ce musuli yana hukunta umumi yasa duk wani ilimi da za ta yi a ce mahaluki ya dauka to Allah ya sanar da manzansa wannan ilimin haka nan ne ma magiya da wata karama ko mu'jiza da Allah ya baka shine irin yadda iskar saba take tafiya tafiyar wata guda da taimakonka duk inda ka fuskanta da yaƙi kafiran wannan ɓangaren sai kawai su ringa jin firgici su ringa jin gaban su ya fada har tafiya wata guda kai ka ce iskar gabas iska ce mai taushi a gare ka kamar irin iskar da aka horewa annabi sulaimanu ce وعلي فأحزارنا له رياح تجري بأمره رهاء حيث أصاب haka nan ne ma magiya da irin mu'jizar da ka bayyana ga sayyidina Ali لما تفلت بها lokacin da ka yi tofi a idanunsa guda biyu وكلتاهما kowace a cikin su gaba ɗayansu tana fama da ciwo ta tana cizara فغدا نازلا sai sai na ya koma mai بعينين duba da idanu kamar na gwagwafa kamar na gaggafa a wani yaƙi ita ce yaƙin haibarun da tutar da ake amfani da ita wajen wannan yakin ita ce tutar da ake kira uqabu uqabu ɗaya ce daga cikin tutocin manzo sallallahu alaihi wasallama وبريحانة تيلا ya rasulullah ne ma magiya da masu kanshi biyu يجيبهما wanda نفعا.
kanshin su daga gare ka ne الذي udi أودعت udi مزرعة.
zahara wanda aka ajiye su ga zahara'u udi'a da kasarar dal udi'a kafin harafin da yake daga shi sai karshe a filin da yake an gina ga makoli ai da kasara ne Ehem, ah, o- o- o- ide a amari ne ko Ehem, kawusil kawusil kamar misalin mai alfiya ko to كنت تؤويهما ka إليك kasance kana taro su zuwa gare ka كما آيت كما آوت kamar الياقوت yadda ya جمعت tattaro من kukwanta القطن.
guda biyu a wajen rubutu haka yadda bayan da za a rubuta ya a ce ugon nata guda biyu a yi wani waje nan ko sai a ɗauka ba ya bace sai a ɗauka ba ce ko ta ko nun guda ahem, ko ca duk dai wa'annan a duk dungu ɗaya kawai ake musu amma an yi ɗugon nan biyu a ƙasa dab da wannan gorar da aka yi to sai a gane ya to haka ma ya rasulallah kake taro hassan da husainu zuwa gare ka koyaushe kake ɗaukan su من شهيدين matsayinsu na wanda suka yi shahada ليس ينسيني الطف da da ake مساويهما kira ɗaffu wanda guri ne da yake jab da karbala'u baya sa mance da irin abin da ya same su aka nan karbala'u gurin da aka kashe sayyidina husainu
ما رأى فيهما زمامك مرؤوس a beban shugabanci ba su kula da alkawarin da kace a kula da shi ba game da su sauran talakawa a sannan ai abin da yake wajibin su su tsaya tsayin daka gaba daya su taimaka wa wa'annan jikokin naka guda biyu domin ko kayi alkawari da cewa a kula da su amma kuma sai ya zamo a'a da yawa daga mutane sun tozartar da su ba su tsaya taimaka musu ba waƙar hana a hadakar wasa su kuma wanda suke shugabannin sun ha'inci alkawarinka su kuma wanda suke manyan wanda suka yaƙe su wanda suka yaƙi sai da na sun haska kashe shi sun ha'inci alkawarinka shi yasa sai a ce an rasa wanda ya abin da ya dace su masu mulki sun turo an kashe Hussein su talakawa a maimakon a ga sun yi wata hoɓɓasa a sannan ta hana akuwar haka a sun ƙi yin hoɓɓasa أبدل الود sun musanya soyayya da kai umarni da shi والحفيظة ya kula في القربى a game da zumuncinka a kayi umarni a kula da danginka da soyayya da zumunci Allah ma ya yi umarni da haka kulla as'alukum alaihi ajran millal mawaddata fil qurba amma a maimakon wannan soyayyar sai gashi yakar dangin naka ake kashe su ake yi inda wani ke faɗa a fi kulli amin lin nabi muhammadin qatilun bi an yabil dima'i murarraju yanzu a ce duk shekara sai an samu wani jikan annabi a ce za a kashe shi da abin ya yawa ya yawa ya yawa wani yake waje yake faɗar wannan jahin akwai wani malami a asbihani abul farid asbihani musamman ya yi littafi akan irin yaƙoƙin da aka tare jikokin annabi a ciki maƙatilun ɗalibiyyin sunan littafin nasa maƙatilun ɗalibiyyin wuraren da aka kashe jikokin ali to na wabu da riba ba hannafi ƙawo ramin damo ya bayyana daman
wa ƙasar minhu daman mutanen nan wanda suka yaƙi jikokin nan naka ba wai musulunci ne ya shige su irin yadda ake bukata ba da a ce musulunci ya shige su irin yadda aka bukata ai da ba su kashe jikokin nan naka ba ya rasulallah wa ƙasar minhu muƙuluru zukata ta su ta yi ƙeƙashe alamun min humu da rufu'a ne a kan ne a rar ba ɗauri ba an karanta da ɗaurin sai baitin ya kare da dangane da lugga duk ɗaya ne a iya cewa min hum a iya cewa min humu amma ilimin aruri ya ayyana dole a ce min humu wa qasat min fa'ilatun humu qulu mutab'ilun bun alama fa'ilatun bisa wannan da ƙasa ta yi kukan rashin su wassama usama ma ta yi kukan rashin su fa bukihim dan uwa ka yi wastaqata kukan su matukar ikon ka iyaka iyawa inna al-bukaa qalilan inna qalilan haqiqa dan kadan ne a ce ai kuka a cikin musiba babba musiba babba a koka a kanta shine karancin abin da za a iya a kanta kulle yaumin kowace rana wa kulle arin da kowace ƙasa saboda damuwar da nake ciki game da su karbala ko ko ina ya koma kamar karbala duk inda nake sai in ringa ganin ƙasar ba ta yi min daidai ba kai ka ce ina bude ake kira karbala inda aka karshe sai da na husainu kowace rana kuma nake ciki sai in ji rana ba ta yi min daidai ba saboda tuna ashu rana ashura ranar da aka kashe sai da na husainu
ala baitin nabi ya iyalin gidan annabi inna fuadi hakika zuciyata laysa yuslihi tasawa ba da haƙuri bai sawa ya since daga gare ku gaira annifa wa sai dai na fawar lamarina ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tafwiril umur da na fawar lamarin ga Allah ku mutane na nuna ba ba ni da yanda zan iya rubba yawmin yawa rana muslimin musulmi bi mai karbala munanawa da ya afku a Karbala haffafat bara wuzrihi da zawra Bagadada ta sauke sashen ta sauƙaƙa sashen nauyinsa a wato masu mulki na Bagadada Abbasiyawa da suka zo sun aikata wasu abubuwa wanda suka yi kama da ɗaukan fansa akan wanda suka kashe Hussein
wal aadi makiya ka anna kullu kai ka ce kowane abin jefarwa daga cikinsu aziku arziki salka ce kullu anhul wika da aka kwance ɗaurinta inda take sacewa to su ma haka duk suka sace ala baitin nabi ya iyalin gidan annabi Bintu.
hakika kun tsarkaka faɗabar madahuli fi ku shi yasa abin da nake muku sai ya zama ya yi daɗi faɗabar rasul gaisuwar mutuwar ku da nake sai ya zama haka ɗin ya yi daɗi ana ni hassan gwani ne a wajen yabon ku kamar yadda hassanu yake gwani wajen yabon manzon Allah fa idza nutu in nace alaikum zan kuka akan abin da ya same ku fa inna sai in hasan koma kamar mace wadda ake kira hansa'u wadda take ta kuka akan rasa ya- ɗan yan uwanta guda biyu suttumun nasa kun bitu sha- shugabanci mutane saboda tsoron Allah Wasu- abinda ya sa kuka zama shugabanni na mutane tsoron Allah wasu waku waninku sawwadat hul bayda was safra azurfa da zinare ta ba shi shugabanci wasu kuɗi suka kawo aka ce shugabanni ne amma ku tsoron Allah ne ya sa ake ɗaukan ku a matsayin shugabanni wa bi ashabi ya rasulallah ne ma magiya da sahabbanka alladhina hum ba'daka final fil hudatu wal ansu wa'allazina humu wannan da su ne alhudatu masu cerarwa wal ausiya wanda aka yi wasiya su kula da lamarin addini su kula da lamarin al'umma fina a cikinmu ba da ka bayan ka ya rasulallah ahsanu ba'dakal khilafata fi sun dini kyautata riƙewar da suka yi a cikin lamarin addini ba da ka bayan tafiyarka wa kullu kowanne ma a cikin tawalla su idha- ya zama madaidaici ga abin da ya jibinta kowa a cikin su ya nuna bajinta a dangane da abin da ya jibinta aganiya ulul mawadata ne su saboda tsarkaka su daga nuna kwaɗayi wanda yake bai da shi amma ya zama ba nuna baya nuna cewa babu sai a ɗauka ko yana da shi ne to su ma sabana na ka rasulallah haka suke fuqara'u amma ga su almajirai ba shi din ne da su ba da- da- da- wato da yawa daga cikin su babu amma kuma suke nuna kamar akwai ulama'u malamai ne a'immatu jagorori ne sarakuna ne zahidu fid sun yi dunya tsantsani a lamarin duniya fama urifa al-mailu ba a ila san yamanihim, karkata ba zuwa gare ta daga gare su wala ba a san ragba kwaɗayi ba zuwa gare ta daga gare su arhasu fil waga nufusan sun mai da rawukan sarakai masu arha a wajen yaƙi harabu da suke yaƙi da sarakan aslabu alha aslabuha alhali abinda ake cirewa daga jikinta mai matuƙar tsada ne sarakan da yake sun sa kaya na a gani a faɗa amma wannan sa kayan da suka yi na a gani a faɗa bai hana sahabban nan su bi da su ba sun mai da rawukan su rawuka masu arha kulluhum zuji baki ɗin sahabban nan sun nuna istihadi a wajen hukunce-hukuncen da suka yi wasawabi dukkaninsu ma'abuta katarta ne wa kulluhum dukkaninsu akfaru.
sun cancanta ga matsayin da suka rike kowanne a cikinsu ya cancanta ga matsayin da ya rike radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su Allah ya yadda da su sun tsaya taimakon addini hakikanin tsayawa har Allah ya ce ya yadda da su su ma kuma sun yadda da matsayin da ya ba su sabiquna lawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lam jannatin tajri ta talan haru fa'anna ya hadu ilaihim khada'u ta yaya ne wani zai sa wai kuskure zai ƙetaro zuwa gare su sahabban da yake Allah ya ce ya yarda da su kai ka zo daga baya ka ringa cewa yau kai kaza da suka yi bai yarda da kai ba baka yarda ba to kaiwa kaiwa hukuncin ka za a bi ko hukuncin Allah tunda dai Allah ya ce ya yarda da su ka haƙura ahan ka haƙura in ma laifi suka yi wa suka yi wa Allah to Allah da suka yi wa laifi ya ce ya yarda da su to kai me naka na cewa a'a kana da wani tunani daban to wa za ka kai wa shari'a kai dai ba kai ne mai shari'a ba kai ne ba kai ne mai shari'a ba a lahira to wa za ka kai wa shari'a ta su Allah ya ce ya yarda da su za ka ce a Allah yarda da kace kai da su ni ban yarda da su ba shi yasa an tashe ta ina wallahu ya kuma da mu a kiba da hukumi to Allah sai ta ce ai ai sallah sai aka ja a ƙaunu wasu mutanen sun zo bi haƙƙin da gaskiya wasu mutane sun zo sun tsaya da gaskiya min ba da ƙaunin bayan wucewa wasu mutanen wanda su ma dai sun tsaya da gaskiyan ne an samu na baya na kirki wanda suka maye wa magabata na kirki wa alal manhajil hanifi da sun zo ko bisa tsari wanda yake mai sauki wanda yake barin duk sauran tsare-tsare zuwa a tsarin Allah mali musa annabi Musa bai samu nuqaba'u nuqibai ba fi farlihim da za a kwatanta su da matsayin sahabban nan naka rasulullah Man- annabi Musa Allah ya ba su nuqaba'u Allah ya ba shi nuqaba'u waje awa ba asna minhum musnai ashara naqiban to wannan naqiba nuqaba'un nan goma sha ah, sha biyu da Allah ya bayar ga annabi Musa ko kaɗan ba su kai matsayin sahabban ka ba ya rasulullah wala li Isa hawariyuna haka na annabi Isa bai samu hawariyawa ba wa- wanda za a kwatanta su da fifikon da sahabbai suka samu annabi isa allah ya ba shi hawariyawa wanda yake an ambace su guri da yawa ƙur'ani wanda wato ilal hawariyina ana minu biyu bi rasuli iska al hawariyuna Ah, qala al hawariyuna nahnu ansarullahi to bi abi bakarin a wato a ci- a baitin akwai laffu da nasharu amma mushawwashi shi hawariyuna ya koma ga isa wanda shi aka faɗa a ƙarshe amma hawariyuna aka fara faɗa nuka ba ku ya koma ga musa wanda shi aka fara faɗa sai zama nuka ba an faɗa a ƙarshe kamar na aya qur'ani ne yau mata biyar wujuhun wata swad wujuhu amma lazi na swadda wujuhun mu akbartu ba'da imani wa amma lazi na biyar ratu wujuhun fa fi rahmatillah bi abi bakarin ne ma magiya da abubakar ya rasulallah الذي صح الاقتداء به wanda koyi للناس ya inganta ga mutane da shi في حياتك tun kana da rai tun a halin rayuwarka ka ba shi matsayin yi wa jama'a limanci
والمرء- kuma da aka ce ko a sa wani ka ce a'a ya ballahu zalika wal mu'minuna Allah ba zai yarda da haka ba mummune ba za su yarda da haka ba a ce a ja- a sa wani ga Abubakar ba za ta yi ba Allah ba zai yarda da haka ba mummune na hakika ba za su yarda da haka ba والمهدي يوم wanda shine ya الصديقة kwantar da rigima ranar da aka yi taro a Sakifa لما أرجف الناس yayin da mutane suka ringa raurawar da أن هد أداء cewa lamari ne babba mai tada hankali da ada'u babban magana mai tada hankali kwarai da mutane suna ganin wasu suna ganin cewa abin da ya bayyana a sannan inda mutanen madina suke cewa gaskiya sai dai a raba su sinasu sarkin ko sinasu halifar in ya so mutan maka sinasu amma sai da na abokar shi ya san yadda ya yi magana da ta kwantar da hankali
أنقذ الدين ya tsamo addini بعد ما كان للدين إشفاء بايم.
على كل كربة hanga bisa dukkan halin kakanika ya kasance ga addini أنفق المال في رراكة sai da na abubakar ya ci da dukiya don neman yadda ka ya rasulallah ولا من ba tare da ya yi gori ba وأعطى جمع ya bayar da yawa ولا إكداء bai taba hanawa ba ba taba neman abubakar ya ciyar don allah don taimakawa addinin allah ya hana ba barin ya tashi ciyarwa ma ciyarwa yake taba jinta ya ɗebo gaba ɗayan abin da yake da shi ya kawo a mai kabarwa gida ya ce allah wa rasulahu
وأبي حفص ne ma magiya kuma da abu hafsi الذي أظهر الله به الدين wanda Allah ya bayyana addini da shi فرأى والرقباء masu cewa ai sai an yi kaza dole suna ji suna gani suka kame
والذي تقرب العبائد في الله إليه.
wanda na- na nesa suke matsowa kusa zuwa gare shi in dai akan lamarin Allah ne in dai akan lamarin Allah ne wanda duk ya tsaya da lamarin Allah duk irin yadda yake nesa da sayyidina Umar to sayyidina Umar sai ya mutso da shi kusa wanda suke kuma na kusa suke nisan tafin layi a game da lamarin Allah duk yanda ƴan uwartarka take da sayyidina Umar in dai ya zamo ka bar lamarin Allah to fa ya nisanta ka daga gare shi kenan sai kai nesa عمر بن الخطاب shine sai na Umar dan hadda من قوله الفصل wanda maganarsa take rabewa ومن حكمه wanda kullum sai yake السواء.
daidai madaidaici نعم. فر منه الشيطان shaidan ya gudu daga gare shi إذ كان فاروقا domin ya zama mai rabe rabewa ne tsakanin daidai da ba daidai ba فللنار براء من سناه a wuta na bicewa daga haskensa sai da na umar in ya je gindin wuta mutuwa take وابن أبان haka nan ne ma magiya da dan afana sai da na usmanu dan affa ma'abucin ni'imomi التي قال إلى المصلحة بها الإسداء wanda baiwa zuwa gaban zaɓi ya tsawaita da ita نعم manzan Allah sayyidina Usman ya dade yana alheru a janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam كفر البئر ya haka rijiya ya kwakacin da ruwa ya zama yana wahala a Madina جهز الجيش ya shirya rinduna ta usra أحد الهدي ya ba da hadaya لما أنسده lokacin da abokan gaba suka hana shi ya- ya- ya- wai suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya daya ya dawafi sayyidina Usmanu shi da ya sami damar ya dawafin amma bai yadda ya dawafin ba saboda ganin manzan Allah bai ba shine yace أن يطوف بالبيت ya ke ce zai dawafi da Kaaba إذ لم يدن منه فناء dan farfajiyar eh, Ka'abar bata kusata Annabi ba Annabi bai zo ya dawafi bai ce ya za a yi shi yayi bayan Qurayshawa sun ce sun yadda masa shi ya dawafi فجزته يد من نبي sai hannu bai ra'u ma'abuciyar ni'imomi ta saka masa an ha daga wannan aikin da ya yi a wajen cappa ta yadda min nabi hannu ko da take ta annabi sallallahu alaihi wasallam kowa a sahabbai ya yi cappa ne da hannunsa amma sayyidina usman manzon Allah ne ya masa cappa da hannunsa na hagu ya daga hannunsa na hagu ya dora a madama yace ubangiji wannan ita ce cappar usman
أدب عنده ladabi ne wannan abin da sayyidina usman ne da tara a fatil amal ayyuka suke ninkuwa bin tarki da bari inda hu a yayin ladabin ladabi ne wanda irin sa in mutum yi sai ya zamo ya fi aiki Mm.
aikin da za a yi ba ladabi ai gwamma barin aikin wanda yake haɗe da ladabi habbaza al'uda kai masu ladabi sun more madalla masu ladabi wa aliyun ne ma magiya da sayyidina ali sirrin nabi tawwan annabi dan uwan annabi wanda duk a halifofin nan ba wanda ya fi kusa da manzon Allah dangane da zumunci kamar sa wa man dinu fuadi wanda wa addinin zuciyata shine son sa walwala da jibinta lamarinsa wal wazir bin ammihi wanda yake waziri ne a dan ammi fil ma'ali a wajen ɗaukaka wa min al ahli tas'adu al wuzara daman wazirai in suka zo daga iyali ai sai lamarinsu ya girmama sai su azurta
lam yazidhu kashful gida'i yaqina yaye rufi bai kara masa sukankancewa ba inda yake faɗa ne laukushifal gida'u mazgatu ya ƙina
bal huwa shamsu bari sai alin rana ma ne alayhi gida ba wani rufi a kansa ba wani rufi a kansa wa bi baqi as- Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal hadi